الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الكمل كاتبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتم المخلوقات خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد الكائنات عبادة إلى الله جملة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب المخلوقات إلى الله إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أصدق وأبلغ وأوجه وأتم وأكمل وأوجه وأشرحي وأنجحي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى جماعة المسلمين بالأخص ku da Allah ya kaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku mutanenmu da muke haɗe da ku ta tsanin kafafen watsa labarai bana da Allah ya ba mu iko albarka rediyo bauchi shidan safiya zuwa bakwai muna tare da ku da kuma BRC FM Bauchi shida da rabi zuwa bakwai na maraice da kuma ku da kuke tare da mu ta tsanin social media kowannen ku da sunanki da darajojin da Allah ya yi ma kowannen ku na fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna la'asariyar talata ce kuma ita ce la'asariya ta ishirin da bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce kuma la'asariya ta bakwai a goman ƙarshe fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shirin da bakwai ga watan karan musulunci watan ramadana hijira na shugabanmu alaihi salatu salamu bana shekara dubu da dari hudu da shekara arba'in da hudu Allah ya kuma ba mu aron iko mun da za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya a wannan aiki mai wahala aikin da gajiyayye fararre rauna zai yi fassara daga maganan ubangiji makaɗaici kuma abin bautawa guda ɗaya subhanahu wa ta'ala da wannan ne muke ƙara roƙo a wajen Allah ya fahimtar da mu wannan nasosin littafi nasa bisa daidai ya ba mu ikon isar da shi wa al'umma bisa daidai Allah yi ma bayin nasa alfarma su fahimta bisa daidai da mu ɗin da ku ɗin Allah Ubangiji ya sa mu a ceton manzon Allah.
sallallahu alaihi wa sallam Wa sallama amin fa amin summa amin ya ilahal alamin. A jiya mai mana karatu alarama malam Abubakar Muhammadul Amin ya karanta mana aya ta ɗari da sittin da ɗaya kuma Allah ya yarda mun fassara gwargwadon iko gwargwadon yadda Allah Ubangiji ya ba mu zarafi yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da sittin da biyu a dai wannan sura ta uku suratu Ali Imrana bismillah akramaka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله فمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allahu akbar walillahi alhamdu kafin mu kai ga fassarar wannan ayar muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una rashe-rashe da Allah ya kaddara aka yi wanda ya shafi zawiyan nan suna da yawa amma dai alhaji hassan namu ya ce mai addu'a ma hajiya jumayya kwanaki ba ta da lafiya mata alhaji yakubu kudur to Allah ya ɗauki rai alhaji hasan duka zawuya muna maka ta'aziyya Allah ubangiji ya ra- ya rahama ya gafara wa hajiya jumayya sannan kuma ƙanina a gidan galajan bauchi alhaji isma'il ya gamu da hatsari ya rasu Allah ya sa an sallace shi jiya yana cikin kabarinsa yau na biyu kenan Allah ya ce miki Allah ya miki gafara sannan nan gidan babana akwai babanmu malami masoyina malam Muhammadu mai billahi lazi wadda ni kadai ne ɗansa da yake tattaki ya zo mun ziyara a cikin zauren makaranta Allah ya ji kan malam Muhammadu mai billahi lazi to akwai kuma iyashi da ta rasu ita kuma yau kwananta uku a cikin kusheya muna fata Allah ya mata gafara akwai dadan mudala a gidan sa'in bauchi mijinta ya rasu yau kwanansa uku shi ma a cikin kabari akwai dadan mu a tura hajiya alfi yar baban mu alhaji babai safiyo ita kuma ta rasu farko farkon azumi akwai malam abdullahi dan juma kenan dan da da shi ma a bayan sa kwana goma sha uku Allah ya ɗauki ransa da dai rashe-rashe dai sharkan wa garban yaminan wa shimalan wadda muka manta ban faɗa ba da alhaji ibrahim wunki alai ibrahim mu alai ibrahim wanda aka za alai ɗan asabe ya musa kanwa shi kuma ya rufe shekaran jiya mala abakar ya mun waya to jiya na je na musu gaisuwa allah ya ji alhaji ibrahim allah ya yace miki su ma suna nan suna makoki a nan tsallakin gidan baba bala gidan su Allah abakar din Allah ya ce mu mu ma Allah ya ji mu wanda muka ambata da wanda muka manta duka muna fata Allah ya musu gafara kuma muna ba da ta'aziyoyi kenan ma iyalan su wanda wannan rashe-rashe ya shafe su akwai matan yaya baban gida mai gyaran agogo a lungun mabuga ita mata na'am السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani dan uwa ya ce malam tambaya ta ita ce daidai ne idan sallar idi ya haɗu da sallar juma'a ba sai mutum ya sallar juma'a ba sako daga umar unguwar kanawa to yau ma dai za mu roƙi wannan bawan Allah yadda mai tambayan salatul fati nan muka tafi da kari over ko CO in ji masu tashar institution to wannan ma ya hakuri gobe in Allah ya so ya yarda sai mu zo sai mu amsa miki kuma iyalin ma sai mu ba da haƙƙin maudu'in ma gaba ɗaya in Allah ya yarda wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatan malam zai sha ruwa lafiya ka tambayoyinsa kamar haka na ɗaya yace don Allah malam alqur'ani mai girma kuma mai tsarki daga ina aka fara saukar da shi har ya iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am to wannan littafi da yake hannun mu mu da ku dan uwa na tambaya daga ina ne aka fara saukar da shi saukar da shi har kuma aka zo ga sayyidul wujudi alaihi salatu wassalam to shi littafin nan da dama yana killace ubangiji Allah ya adana shi a lauhul mahfuz kiyayayyen tsararren kararren allon nan na Allah wanda ba a masa kuɗe shine al-mahfuzin kenan to a nan ne Allah ya ga dama ya ajiye wannan littafi alkur'ani karkashin inayan mala'iki mai kula da laul mafus shi ne sai ya fi mika'ilu alaihi salam to daga wannan waje ne Allah ya ba da izini ya yi umarni aka ɗauko ƙur'ani aka kawo shi ɗaki iko a nan saman duniya na ɗaya in ka tashi daga ƙasa na bakwai in aka sauko daga sammaku wannan shine sama'u duniya kenan akwai kuciya yayye Allah na kiran wajen baitul izzi taki ne na buwayen mulki Allah yake a sauko qur'ani ya zo ya zauna a ajiye mar qur'ani a wannan gurin to a wannan wajen ne Allah ya kaddara da ma'aiki kuma ya cika shekara arba'in a halittar jikinsa na ɗan adam ba a farkon samuwarsa ba a yinsa a mutum to shine Allah ya umarni aka fara ɗauko aya biyar farawa da alif hamza karewa da ni ara ko mi mara faɗin Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإن أيوي بير aka fara ɗaukowa daga baitul izzi aka kawo zaidul wara kanzul baraya alaihi salatu wassalam yana ibada a cikin kogon garo hira mil uku daga wajen makka to daga nan kuma Allah ya dinga aiko mala'iki na ɗaukowa munajjaman kenan cikin shekara 23 aka gama ɗauko karatun ƙarshe aka saukar ya zama ƙur'ani ya bar baitul izzi ya dawo kirazan sahabbai da kwakwalen sahabbai da kuma kirji da fanyan sayyidu sadati alaihi salatu wassalam tambayin sa na gaba ko shi mana mallam haba ba ci biyar ba haba Allah ya da gobe kuma sai mu dora ya mana gudu a jama'ar musulmi Allah ran ma ya karanta mana afa manista ba a ridwanan lahi kaman ba a bi sabtin minan lahi wa ma'awaihu jahannam wa bisal masiru wala haula wala quwwata Allah yace a wannan hamza ce istifhamiya shin ya zama manit afa manit taba ridwanallahi yanzu ya zama wannan da yake bibiyan yardan Allah yake bibiyan yanda zai samu yardan Allah wannan din a kamanta shi a daidaita shi kaman ba a bi fasfin minan lahi ya yi daidai kal da kal da wanda ya koma zuwa ga Allah da ya gama zaman duniyarsa ya koma zuwa ga Allah yana ɗauke da fushin Allah a jikinsa wa'annan su yi daidai a wajen Allah ba su yi daidai ba hisabinsu a gun Allah ya yi daidai na ba zai daidai ba makoman da Allah zai kai su ya yi daidai ba zai daidai ba darajar masaukayyar kowanne a wajen ubangiji ya yi daidai ba zai yi daidai ba yaddan Allah abin nema ne fushin Allah kuma abin kiyayewa da gujewa ne Allah ubangiji ya ba mu yardansa nace Allah ya ba mu yardansa Allah ya tsallakar da mu fadawa fushinsa wa ma'awayehu jahannamu Ubangiji ya ce alhali wanda ya dawo gabanmu da fushinmu a jikin sannan alhali fa makomansa jahannam ya yi daidai da wanda kuma aljanna zai je kuma ya gamu da ridwanun lahi fa yi daidai sai Allah ya ce wal masiru bi'sa bi'sa al masiru wal masiru wannan makoma da na faɗa ta zama jahannama ce makoman bawana kuma ɗauke da fushi daga gare ni wannan makoma duk isa tir da wannan makoma ya yi muni kenan mai koma zuwa Allah da fushin Allah a nan duniya ne ya samu abin da ya fusata Allah wanda ya koma lahira da yardan Allah a nan duniya ne ya yi muwafaƙa ya samu yardan Allah. Don haka a nan duniya ake neman yardan Allah, Allah ya sadar da mu da yardai. A nan duniyan ne kuma bawa yakan zama ya samu faɗawa cikin fushin Allah ko ta cikin babban abu da yake ga babba ne ko ta cikin ƙanƙanin laifin da ya raina a ce ya faɗa sukutullahi da sadadullahi wa huwa la yadri bai sani ba wanda kuma duk Allah yake fushi da shi kun ga makomansa jahannamu ce Allah ya tare mu wa bital masiru kuma wannan makoma sir da shi yayi muni ya munan Allah ya tsare jama'ar musulmi in hali yayi dai muna kan aikin mu wacce ubangiji Allah ya sa duniya take je mu a kai shine hidimta wa ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah rabbil alamina jiya a jerin lissafin da muke yi na magabata da littattafan magabata da lambar mujalladai da shafi wanda aka samu karara an nemi taimakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiya mun tsaya a nawa jiya mun tsaya a kan dalili mai sunan dalili littafi bayan littafi magabaci bayan magabaci marawaci bayan marawaci mun samu mutum tamanin da da biyar ɗauke da littattafa ko kaman haka ko fin haka wannan gaba da za mu ɗora yanzu jiya na fara gaya mana wata tsumbure ce ibn taymiyyah al-harrani al-jamasi abul abbas al-jamasi al-hanbali ya tsara cewa manzo Allah yana raye daban manzo Allah yayi wafati ba a neman komai a gurin to duk zanzalan da kaji wa'annan suna yi gaba ta malam anan suka sunsuno anan suka lakato a nan suka tsosano to amma abinda manzo ya gaya mu duniya alaihi salatu salam, wadda kuma dole mu faɗa kuma dole ne rabo ya gaskata cewa ba wani bambanci sadda manzo Allah yake tabligi kafa sanata ga kan kaza da kuma da inda tabligi ya koma zuwa ga rafiqil a'la ba bambanci naji wani yana cewa manzo Allah ya mutu ya rujuje to Allah ya isa wa manzo Allah Allah ya isa ma al'umman da wannan magana ya bata wa rai kuma Allah ubangiji ya rama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo ya faɗa ma duniya annal arda la ta'kulu ajsadal anbiya bacce magana shi sayyidul anbiya ko ma wani annabi yadda aka kwantar da shi a kusayensa yau da za a je a haƙa haka yake ba shi ba an samu cikin waliyai cikin salihai imamul gazali na cikin su shekaru gazali ya bado cikin hijira shekara ɗari biyar da biyar hujjatul islami muhammadu dan muhammadu dan muhammadu dan ahmadu abu hamid lil gazali amma bai wuce shekaru kaɗan ba aka zo za a yi aikin hanya aka samu imamul gazali ko littafansa bai lalace ba to ya kuma manzo alaihi salatu wasalam to manzo ce kasa ba ta cin naman annabawa ku girga mana maraji'un da aka rawaito tabbacin cewa manzon Allah ayyun fi qabarihi sai ku kirga mana al-musnad ta al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal wanda yake da kabari hijira shekara 241 ya kawo a mujalladi na hudu tafi na takwas da tsarki sai as-sunan lil imam abi dawud as-sajistani al-imam abu dawud hijira 275 aka yi janazansa a sunanunsa ya kawo a mujalladi na daya shafi 275 sai as-sunan ta al-imam ahmad bin shu'aib an-nasa'i imamun nasa'i hijira shekara ɗari uku da uku aka yi janazansa ya kawo a mujallabi na ɗaya na as-sunanunsa shafi ɗari biyar da goma sha tara sai kuma as-sunan ta al-imam muhammad bin yazid bin majah al-qazwini ibn majah hijira shekara ɗari biyu da shekara saba'in da uku cikin ya bar duniya Allah ya shi kansa ya kawo a cikin sunanunsa mujalladi na farko shafi ɗari uku da arba'in da biyar sai kuma asahi ta al'imam ibn huzaimata ibn huzaima hijira shekara ɗari uku da goma sha ɗaya aka yi janazansa Allah ya ji kansa cikin asahi nasa mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha takwas daidai sai kuma as-sunan ta al-imam ibn Hibban al-Busti ibn Hibban hijira shekara ɗari uku da shekara hamsin da hudu ya bar duniya ya kawo abu jallabi na uku shafi na ɗari da tasa'in zuwa shafi na ɗari da tasa'in da ɗaya sai al-mustadrak ala sahihaini littafin da al-imam al-hakim nisaburi ya wallafa al'imamu hakim an yi janazarsa ana kirga hijiran ma'aiki shekara ɗari hudu da biyar ya kawo a mujalladin farko na almustadarar ɗinsa tafi na ɗari hudu da goma sha uku daidai sai fatawul bari bishari sayyid bukhari littafin da hafizul asari abul fadali shihabuddin علم الأعلاني أحمد بن علي بن حجر الأسلاني السلاني هجرة شكرا تري تكو جامعين بيو أكي جنازة يا كا أفتو الباريس مجلدي نقو مجانا كابي نتري تسجن دبقوي في الترجيب والترحيب لكافل العلامة المنذرين ya rubuta Allamatul Munziri Al-Hafiz hijira shekara 656 shi kuma ajin ya sauka gare shi aka yi janazar sa Allah ya ji kansa ya kawo a mujalladi na biyu na at-tarhib wa tarhib tabi na 328 jama'a wannan maraji'u guda tara manzo ne yake gaya wa duniya inna allaha azza wa jalla حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء waye faɗa manzon Allah sallama Allah ya haramta wa ƙasa duk ciyan ƙasa da tantancen ƙasa da lashe-lashen ƙasa haramun ta naman wani annabi to ina ne ya rubuta in in ban da rikin sani kiman manzo Allah ke kuma jahilci mutane ba ku bincika komai yanzu duk wannan maraji'un kana dokko baka san wannan maraji'un ba tur da wannan digirin nan wannan shahararrun littattafa a duniyar sunna a ce mutum bai da masaniyar bambancin bisa na annabi ta yadda ba annabi ba jama'ar musulmi wallahi tallahi manzo ya gaya wa duniya kaftinmu ana bijira masa da aikin da muke yanzu nan da fa'i da muke yi wannan bai tsallake shi ana gaya mana shi ma ba maganan mu bane ga tanan Allah amin abinda za mu karanta ku lissafa mu wa'annan maraju المسند الكبير الإمام البزار مجلد نبير كافي نبري أكو تكوز زوى دري أكو ترى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تنور الدين الحيثمي مجلد نترى كافي نبرين جهدو الخصائص الكبرى مجلد نبي شافي دليل سبعين دقيا شرح الزر شرح الزرقاني وند العلامة عبد الباقي الزرقاني يي أسم موطا مجلد نبي شافي سبعين دبقوي sannan kuma da sauran littattafa amma dai mu isu da wa'annan mun ji su to ga abin da manzo ya gaya wa duniya cewa hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aytu min khairin hamidtu Allah alayhi wa ma ra'aytu min sharrin istaghfartu Allah lakum Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لبيك يا رسول الله abin da mun zai faɗa yake ni ba kaman ku ba ne da ina raye kuna ganina da na ƙaurana an ka kira ubangiji na duka ɗaya la haula wala quwwata illa billah ni ne a daɗin ni ne a yanzu kuma yake cewa tu'radu alayya a'malukum duk ayyukan ku in kun yi sai an bujira mun da su a gabana na da kun je da aka samu hujjan kai sadaka a ce Allah kai gaban ko kuma gauga'u da yake ba makaranta gudu su kai daga makaranta gudu da tsumbure suka ce wai an mai da Allah ya zama dan aika zuwa gun annabi kenan da yake kwakwalen su irin na jikokin barmani ne to manzo ne yake su uradu alayya a amalukum ana bijiran mun da duk ayyukan duk inda muhammadi yake a bakin duniya ni aiki sai an kai gaban manzo Allah kuma yake faɗa cewa fa ma ra'aytu min khairin daga sanda na gani aikin na alkhairi ne kuka yi hamidullah alai sai ne Allah godiya kai da ni na zo na koyar muku kuka samu sai da yi godiya abinda na dasa ana ce Umar ra'aytu min sharrin abinda kuma na gani wanda ke dan ne ya tsike ku kuka yi mai muni ne to ba zan bari ku da Allah ku haɗu ku shiga damuwa ba a'a استغفرت الله لكم yanzu ana magana da taimako ba wanda bayi neman taimakon annabi Allah kakka taimake wanda shi yake jin zai fuskance ka ya Allah kai da shi ya Allah ka nuna masa matsayin annabi Muhammad jama'ar musulmi wannan shine abin da muka yi a matsayin karin kumallo yanzu ya tabbata mai ganin manzo Allah ya rijiddige ƙarya yake yi bai ne ga ummahatu kutubul ahadith ƙarya yake yi ba sunnan dan zuwa ina ima da muka lissafo littafa guda tara kowane mai littafin ɗaya ne daga cikin alamul alami a tafiyar ahlus sunna wal jama'a jama'a musulmi mutane marja'i jiya tamanin da to yau da mu tashi daga shehu shafi'iyyati fi zamani kana magana abu mansur ne sibaba mai littafin ashamilu ya yarda yayin dan adam ya shiga damuwa annabi zai tambaya annabi zai roƙa gun annabi zai baje da kukansa kuma yanzu ma kun ji ikon Allah ko kun ji yana ana nuna masa ayyukanmu yana taimaka mana yana nema mana mene gafara a wajen Allah in mun dora da wannan shehu shafi'iyya mun samu mutum nau kenan a littafin sana a shamilu za ka gaskata haka sai alhafizul imam ya hayyabi sharafin din kana maganan abu zakariya nawawi nawawi hijira 676 ya bar duniya ka ɗauki almajama شرح المحذب مجلد نا تقوى شافي نا ɗari biyu da biyu za ka ga matafiyan al'imamu annawawi ana neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa sai alqadi abul hasan al-mawardi abul hasan al-mawardi hijira shekara ɗari hudu da hamsin aka yi janazarsa akan wannan matafiyar yake nawa sai alƙadi abu ɗaiyi a kan wannan tafiyar yake sai al'imamu ta ƙini dinin subuki amma subuki babba wadda hijira shekara ɗari bakwai da hamsin da shida aka yi janazarsa kan wannan tafiyar yake ka ɗau littafi da suna jifa'ul siƙami za ka gaskata abinda ta ƙini dinin subuki yake kai ana neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa al-imam al-hafiz az-zahabi shamsu jini zahabi hijira ɗari bakwai da arba'in da takwas aka yi janazansa kan wannan matashi ya tafi nawa al'allama subunul mulaqin ka ɗauki littafin sa gayatu sul fi hasa'isir rasul ka duba jabi na ɗari da tamanin da uku na gayatu sul fi hasa'isir rasul za ka ga abin da al'allama dublul mulaqin kan wannan fahimtar ya tafi nawa khatimatul hubbazi jalaluddin suyuti yuki hijira ya kai ɗari tara da sha ɗaya aka yi janazarsa Allah ya ji kansa a kan wannan ya tafi ka ɗau tafsirinsa a durrul mansur fi tafsiri bil ma'asur mujalladin farko ya fi na ɗari biyar da saba'in daidai nawa sai al'imamu bunu hajarin alhaitami wanda hijira shekara ɗari tara da saba'in da hudu aka yi janazansa ta ɗauki aljauharul munazzam kan wannan ibnu hajarin alhaitami ya tafi nawa sai al'imamu al'allamatul ismi ismi hijira ɗari takwas da ishirin da tara duniya ta rasa shi ta ɗauki dab'u shaba shafi na ɗari da goma sha biyar kan wannan ya tafi nawa al'allamatul jawi ka ɗauki nihayatul zaini juz'i na farko jabi na ɗari biyu da ashirin kan wannan ya tafi nawa ka ɗauki kuma lisanul arabi ta babban malamin nan ibnu manzurin lil-isri'i ibn manzurin an yi janazan sa ana cin hijira shekara 711 alisanul arabi dan manzur mujalladi na 11 tafi na 78 ya yadda ana neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa الإمام القيومي تدوكي مصباح المنير تاتي نتاجي بكوي دقوم جاء لها ذات جمعة فيهم قيومي يا يدا mahalicci ya aiko a Muhammadu kuma ana neman ɗauki ana neman taimako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa al-imam ar-rajib al-asfahani ar-rajib al-asfahani an yi janazar sa hijira shekara 502 daidai ka dauki al-aghani mujalladi na goma shafi 375 matafiyan da yake kai kenan nawa al-imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaima wanda hijira ɗari uku da sha ɗaya kai janazansa kan wannan ya tafi ta ɗauki asahi na ibnu Khuzaima din mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da ishirin da biyar. Na? To alhamdulillah mun samu ɗari sittin. Duk littafin da muka faɗa guda ɗari akwai wanda a wannan zamanin aka rubuta? na akwai wanda a wannan kasan aka rubuta akwai wanda a wannan jihar aka rubuta akwai wanda a wannan zawiyar sai aka zauna aka rubuta littattafa ne na duniyar musulunci yanzu to a ce wa'annan mushrikai ne ba su da tauhidi sai wa'annan makararru shagalallu shirgin indo jiya ya yau gobe ya kullum a gashe ba suke a gashe babu romo wai a ce su ne suke kwarantin wa'incan magabata wai duk wanda ya nemi taimako gun ane Muhammadu wai ya mai da anamadu ya zama Allah kaji wanda ba ka mushrikan kansu kuma duk littafin nan da yake zaga zuwa duk ba a ga wannan kuskure ba sai mutanen da ko sharhi kawai ba su sharhi kawai salati ba su mun gode Allah da Allah ya sa yaƙin ya taso muna da rai kuma muna da lafiya kuma muna da lokaci jama'ar musulmi akar makallawa shi kuma aiwai nan ba da laifi kaga shi bai laifi ba mai neman taimako wai ki jarabawa ko neman taimako a bashi hukumar su bai da ci gaba da da da da da Allah jama'a musulmi makaho Allah ya margani ko sai Allah ya kwace gani sai dawo ne ne makaho kuma abokin addini sahabin manzon Allah. Ɗaukan masancan da ya yi sai zogun manzon Allah. Yanzu don Allah idan a terminologin wa'annan mutanen ne makararru sai a ce masa ya je gun wanda ya mar ido. Haka suke faɗa akwai wanda na gani ma an kunno jiki ma a tafiya cewa shi bai magane jin maganan ba haka ya faɗa da rawaninsa da katon tumbunsa bai gane jin ba ma sai ce yau kuma ga Allah da a bari a jegun annabi yace mu ba za mu bi maganganun sufaye ba shi a jahilcinsa ya yi tsammanin maganan ta ɗariƙa yanzu kuma ga mu da ku muna shiga kutubu a immati ahlus sunna ba kaga bai sani ba kuma shi ma dabbar ne doctor ake ce da shi T O C T O R testo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la hawla wala quwwata illa billah bala sai ka rasa wa jami'an nan me ake auna ne to yi haka yanzu jama'a musulmi makaho da ya ga baya da ido da ya tashi sai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ku kirga mana nace sai ku kirga mana wa'innan gunda makaho yayi shirka ai ina ce ko shirka yi ai ya sani sarai manzo Allah ba yi ido ya je gonsa kuma neman ido ya dawo wannan ba san manzo Allah ba harufofin suka sani kawai mimun ha'un mimun dalun haka iyakacin su amma manzo Allah ya kuye musu jama'ar musulmi ku kirga mana waɗannan maraji'un wadda suka rawaito makaho sahabi ya ɗauki kukan musibarsa bayi so ya mutu baya gani wannan kwana a duhu yini a duhu ya ishe shi yana so idonsa ya dawo kuma annabi ya gaya mar idan ka je addu'an ka gaya wa Allah daga guna ka taho
Allahu akbar
sai ku kirga mana ga maraju الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النسابوري mun ce hijira shekara ɗari hudu da biyar ya bar duniya ya kawo a cikin almustadrak ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas ya sake kawowa a shafi na ɗari bakwai zuwa ɗari bakwai da bakwai nawa al-imam Sulaiman bin Ahmad abul qasim tabarani imam tabarani hijira shekara 360 aka yi janazarsa ya kawo a cikin al-mu'jamul kabir a mujalladi na tara shafi na 30 zuwa na 31 ya sake kawowa shi tabarani cikin al-mu'jamul sagir a mujalladin farko shafi na 306 ya sake kawowa cikin littafinsa addu'a mujallafin farko shafi ɗari biyu abuwan shafi ɗari uku da ashirin zuwa ɗari uku da ashirin da ɗaya sai al'imamu abdubun humaidin ya shiga tsabari hijira ɗari biyu da arba'in da tara ya kawo cikin al-musnad ɗinsa kun ga ɗabarani waje uku ya kawo cikin ɗayansa kun fahimta abdu bin humaydi ya sa cikin al-musnad dinsa a mujalladin farko shafi 147 bismillah ku kirga mana muna jera wa'inna wanda makahu yawa biyar akwai kuma al-allama ibn qana'i ya tabbatar da zuwan makawan nan ya shiga musiba ya rasa idan sunansa ya zo kamun kafa neman ɗauki da taimakon Muhammadun Rasulullah ka ɗau mu'ujamu sahaba ta ibnu qani mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da hamsin da bakwai nawa al-imam ali ibn asakira ya tabbatar da an yi haka ibn asakira hijira ɗari biyar da saba'in da ɗaya kai jinazar da ta ɗauki al-arba'una hadisan ta ibn asakira ta ɗauki jikin farko shafi na hamsin da uku ya tabbatar a hamsin da hudu ya ƙara kawowa a shafi na hamsin da biyar duka cikin mujalladin farko nawa karatun ya sake zuwa cikin tarihu dimashqa ta ibn asakiran dai a mujalladi na gida shafi na ishirin da hudu cikin nawa to wannan littattafa duka makaho sahabi ya zo ya kawo koken masifarsa na me na makanta kin makanta ba musiba ba ce ba bala'i ba ce ya zo gunwa muhammadun rasulullah wanda suka ce eh hadisan duka da aka yi wannan sun inganta sanadar sun inganta matanan su ma gajere a ibbatun da suka gaskata ingancin hadisan dan kar mu kar mu ji ba mu tsinke mar kai ba sanyin azuba ya farfado da shi ya sada da ya kuma tsara ya zuba guba wa ƴaƴan mutane yanzu da mu kusan miciji da tsinke mashi sanyi wanda suka inganta hadisin nan da muka faɗa yanzu ba mun ba da maraji'u ba makawo ya zo samun kafafun ma'aiki ya zo neman ɗauki gun annabi Muhammadu sannan al-Imam Tirmidhi ya hadisi ya inganta Tirmidhi Tirmidhi hijira 279 ya bar duniya da ƙarfi al-Imam Ibn Majah hijira 273 aka bar naji ya ji hadisi ya inganta al-Imam Ibn Khuzaimah hijira shekara 311 aka yi janaza Ibn Khuzaimah ya ji hadisin ya inganta al-Imam Tabarani hijira shekara 360 aka yi janaza Tabarani ya ji hadisin ya inganta al-Imam al-Hakim an-Nisaburi hijira shekara 405 aka yi janazarsa ya ce hadisin ya inganta al-Imam al-Baihaqi hijira shekara 458 aka fusu na Baihaqi ya ce hadisin ya inganta al-imamu al-hafiz nawawi hijira shekara 676 aka yi janazar nawawi ya ce hadisin ya inganta al-imamu al-hafiz al-munziri hijira shekara 656 al-hafiz al-munziri ya bar duniya ya ce hadisin ya inganta الحافظ نور الدين الحيثمي ya ji hadisin ya inganta haifani hijira ɗari takwas da bakwai aka busu na shi. Alhafi ibn Hajarin al-Asqalani Abul Fadl hijira ɗari takwas da hamsin da biyu aka yi janazarsa ya ji hadisin ya inganta. Alhafizu Hatimatul Wabbaji Jalaluddin Suyuti hijira ɗari tara da sha ɗaya Suyuti ya bar duniya ya ce hadisin ya inganta. الإمام ابن أبي حاتم هجرة شكرا دري أكو دا إشيرين دا بكوي ابن أبي حاتم أكي جنازة يجي أجيز يأتي الجنة الحافظ شمس الدين الذهبي هجرة شكرا دري بكوي دا أربعين دا تقوى أكي جنازة الذهبي يجي أجيز يأتي الجنة الحافظ أبو زرعة ya ce hadisin ya inganta abu zur'a hijira shekara ɗari takwas ishirin da shida aka musu na shi al'imamu bunu asakira hijira ɗari biyar da saba'in da ɗaya aka musu na ibnu asakira ya ce hadisin ya inganta al'allamatul hafizul manawi manawi hijira shekara dubu ɗaya da talatin da ɗaya aka musu na shi ya ce hadisin ya inganta al'imamu buna hibban al-kurfi hijira shekara ɗari uku da hamsin da hudu aka fusuna shi ya ce hadisin ya inganta jama'ar musulmi wa'innan jerin malamai maluma ne ko jahilai ne na sunna ne ko na bid'a ne to abin da ya tabbata sun ce hadisin ya inganta tun da hadisi ya inganta ba mahalukin da zai ce neman taimako gun annabi Muhammadu shirka ne. Don gashi makaho mutum da idon rus yawa ya gari bayi gari kuma ya ga wakilin Allah ga zaɓaɓɓen Allah ga manzon Allah ya zo ya gaya mar kuma annabi ya gaya mar ka je gida in ka je gida kai alwala kai raka'a biyu ka kira Allah da Allahumma a cikin kalmar ka ce daga guri na ne ni ne Allahu akbar Allahu akbar kaga da annabi sai ya kore shi a yace tashi tashi mushiri inda an ji su Dr. Asar Bakur ba na da su Dr. Galau Galau kaga abin da ke nan yanzu me yasa annabi faru wannan mutum saboda ya isa a jirgin da shi a samu taimaka abin da ku ba su gane ba ko ba su gane ba tun da girman kai ya mutu ko an yaji kaka dama ya ce ya ka kai a dokta shi kenan ina kallon kowa har ya ce shi da ya buɗi ba shi zai kalma goma to takwas a ciki la'ani ne takwas a ciki la'ani ne da ƴan biyu su fice ne gwamnati kuma da ke wata ran ba awu take da shi ba kuma a kama wa'annan a naɗa masa su wai ka tsuguna wai kuma su ne suke magana da muryar addini da yake addini ya zama bayi da umar addini jama'ar musulmi a gurguje yanzu kafin mintocin mu muna so yau wannan chapter insha Allah za mu rufe yanzu sai ku ƙara tsora mana muna kan lissafin hujja da magabata muna na nawa to yanzu na ƙaro makaho ya zo ya nemi ɗaukin manzara yawwa to alhamdulillah yanzu daga cikin maluman wanda suke tare da mu ɗari bisa ɗari akan cewa ana ne ana iya neman taimakon manzon Allah akwai ibnu hujjatul hamawi ka ɗauki hizanatul adati juz'in farko jafi ɗari biyu da saba'in da bakwai. Awwa a Sheikh Ahmadul Kalkakandi Ahmadul Kalkakandi an yi janazar da hijira shekara ɗari takwas da ishirin da ɗaya ta ɗauki subhul a'asha fi sana'atil insha mujallati na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da biyu al'allamatul matsari a tilmisani ta ɗauki littafinsa na kutib mujalladin farko shafi na talatin da uku al'allama al-huraini ka ɗauki littafin huraini istilahatul qamus ala kitabi tartibil qamus shafi na ishirin da bakwai sai al'allamatul idisihi ka ɗau littafin al-mustaqrab fi kulli fannin mustaqrab juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da takwas ka ɗauki babban magabaci abul hasanati da filawi sau littafin arraf wata kamil filjar wata abin shafi na ishirin da bakwai al'allamatul qada'i ka ɗauki a takmila likitabi sila mujallabi na biyu shafi ɗari biyu da tamanin da ɗaya alhafiz abu ɗayyidil makki alfafi ka ɗauki zaidu da ƙayidi juz'in farko jafi na goma sha jafi na sittin da tara daidai. Alhafizu Abul Mahasin Bulu Hamzat Al-Husaini ka ɗauki tafsiratul Hubbazi mujalladi na ɗaya jafi ɗari uku da goma sha biyar. الحافظ أبو زرعة العراقي هجرة شكرا لدي تقد جهود أبو زرعة العراقي أكي جلازا رجع المنتبه مجلد نترجات نسبعين جهود هو سبعين جدير الحافظ ابن أبي الدنيا تقوتي إرى بيتي مجلد نبير ذاتي دريدون إجرين جبير الحافظ أبو الفرج بن الجوزي زاد المسير في علم التفسير مجلد له كتابي لدريسي حمسين دقوقو الحافظ بن القيسراني لو تسلة الهمفاسي مجلد له كتابي لدقوقو ايه دريقو لسبعين دقيا وجماعة المسلمين وإن للساتي لمك للسافة na wannan lissafi da muka kirgo yanzu lajigafa ta malam in Allah ya shigar da mu gobe da rai da lafiya akwai abu kaɗan wanda bai shiga wannan ne yanzu ba kuma na da haƙƙin ya shiga tukuna sai mu yi marci ma wannan amma ko a nan muka tsaya malam mun yi wa addinin nan sako kuma wanda suke ga da su zo su kwace wa annabi al'umma su yi samu hadiyanci sun gane karya sun gane karya sun gane wayon mai su ya bata ya zo da jan koma kifi kuma ya san kalan ruwa fari ne tunda ya ga jaji a ruwan kaga ba zai shiga koma ba kuma ba za a ɗauko yayin da yin da dubu a sayar matsannan mu a farashin tasu yake da muna kallo saka Allah da gobe Allah ya saka gobe ku je ku rike mu tsaya kan magabata na ɗari ɗari da talatin daidai ba wani wanda muka faɗa a nan wanda duniya ba ta tabbata malantansa ba wanda duniya ba ta gaskata tauhidinsa ba kenan inda a ce ba musulunci ba ne ba ma zai rawaito ba balle a je fagen har a gada a samu kafiran an kafiri yanzu insha Allah Allah bakar ya gwada mintocin sun kammalu ne kun minti ɗaya sai mu cika minti ɗayan da fatiha ma salatul fatiha ko aro da bukatocinsa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذريتهن آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين